وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة احذر كل الحذر أيها الحاج الكريم أن تقصد بحجك متاع من متاع الدنيا الزائل ولا تقصد الرياء والسمعة فإنه أسوأ المقاصد وسبب لحبوط الأعمال وعدم القبول قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولا تقلب بحجك الاجتماع والتفاضل والتفاخر وحضور الأسواق وكل ذلك ليس لله منه شيء قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله فحقق المتابعة فحقق المتابعة واقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع أعمال نسكك وكانت حجته صلى الله عليه وسلم درسا عمليا وكانت في منتهى التمام والكمال وفيها الرأفة والرحمة وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كل يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله متفق عليهما فعلى المسلم أن يحج من نفقة حلال طيبة ولا يكون الحج مقبولا إلا إذا كانت نفقته طيبة كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيبا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا رواه الإمام مسلم فإن المال الحرام مثل الربا والسرقة والخيانة والرشوة مال خبيث فلا يطهر الخبيث الخبيث والذنوب لا يطهر إلا بالعمل الطيب إخوة الإيمان أخي الحاج الكريم عليك أن تحرص على تعلم الأحكام الشرعية ليكون على بصيرة لتكون على بصيرة في صلتك بربك وعلى منهج قويم في طاعة في طاعتك لربك وأن تعلم أن العلم نور والجهل ظلمات وإنما يخشى الله من عباده العلماء ومما ينبغي أن يحرص عليه الحاج مصاحبة الأخيار من أهل التقى والصلاح حتى يعينوه على طاعة الله والتزود من أعمال البر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إخوة الإيمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة راه النسائي وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب رواه الترمذي والنسائي وقال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة رواه النسائي وصححه الألباني وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه متفق عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا أيها مسلمين ما سأل بركة فوانا يني نجوم يومنا قوم شهر تقوس قوة ذو القعدة hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 a kidan miladiya yau 16 ga watan biyar shekara ta 2025 wannan khutba ta mu za ta yi bankwana da alhazanmu masu kimtsi da shiri domin fuskantar wannan katafariyar ibada ta aikin haji alhamdulillahi waɗansu alhazan ma yanzu haka sun dira a ƙasa mai tsarki muna fatan Allah ka yi ma alhazan mu muwafaƙa Allah ka datar da su da aiki na imani nagartacce da zaka karɓa Allah ka getta ɗabi'unsu da halayensu mu ma Allah ka getta ɗabi'unmu da halayenmu Allah maɗaukakin sarki ka sanya aikin hajjin su ya zama sila na tsira duniya da lahira to babu shakka waɗansu daga cikin alhazai sun riga sun dira a ƙasa mai tsarki yanzu haka to muna fatan Allah maɗaukan sarki ya samu ma muna da rabo a ciki to wannan khutba za ta ban kwana da alhazai shi yasa sakonnin da ke ciki sakonni ne guda goma sako na farko ya ƙara jaddada mana farlancin aikin haji akan bayi domin Allah subhanahu wataala ya ce walillahi alan nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabilan haƙƙin Allah ne a wuyan bayi a wuyan mutane baki ɗaya su hajjanci ɗakin Allah mai tsarki ga duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ikon haka ga lafiyan gangan jiki ga dukiya ga amincin hanya in dai babu wani abin da zai hana to wajibi ne mutum ya tafi je aikin haji matukar dai Allah subhanahu wata'ala ya bashi dama akwai waɗansu ɗaiɗaikun mutane za ka ga suna da wata kujera da suka riƙe ba sa son su tashi akan wannan kujeran ga farlancin aikin hajji ya hau kansu amma ba za su je ba saboda suna gudun kar su bar wannan kujera ta su kar mataimaki ya zo ya ɗari ya ji daɗin kujeran shi ma ya sanya kulafuci akan kujeran to wannan mutum ya zurma kanshi cikin bala'i dan zai fada cikin fushin Allah subhanahu wataala kuma ko ya ki ko ya so dai wata rana wannan kujera ko ya bari ko kuma mutuwa ta zo ta gaba da shi ya bar kujeran daga nan kuma a hada gaban Allah so da haka aikin haji wajibi ne akan kowa kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa an gina musulunci akan ginshikai guda biyar annabi ya ce an gina musulunci akan shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne ko manzon sa ne sannan kuma ga tsaye da sallah ga ba da zakka ga hajjin ɗakin Allah mai alfarma da kuma azumin wata Ramadan kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito. Da aka do wanda Allah ya bashi dama ‘yan uwa na musulmi, sawa'un ko ya yi aure ko bai aure ba, ba sharaɗi ba ne sai ka yi aure. Ba sharaɗi ba ne sai ka yi aure in dai Allah ya baka lafiya a gangan jiki, ya baka dukiya da za ka je aikin hajji ga amincin hanya, to ba ka da wata hujja a gaban Allah subhanahu wataala wajibi ne ka zabura ka tafi ka je ka ba da wannan ibada sako na biyu shine wajabcin jaddada wajabcin mubadara yin gaggawa idan dai Allah ya baka wannan daman domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ta'ajjalu ila alhajj jama'a ku gaggawan tafiya aikin haji fa inna ahadakum la yadri ma yu'rid lahu domin ɗaya daga cikin ku bai san abin da zai bijiro mishi gobe ba idan kana da dama a yau kake amfani da damanka to gobe me zai faru baka sani ba talauci na iya fada maka canjin yanayi na iya fada maka rashin lafiya na iya fada maka ko kuma dai wani abu mai kama da wannan ko rashin amincin hanya yana iya bijirowa to kuma kaga mutum zai dawwoma kenan cikin fushin Allah domin Allah ba shi daman da zai ibadan nan ya kiyinta har daman ta zo ta gushi to kuma Allah subhanahu wataala ba zai gushe yana fushi da bawa ba saboda ya san irin daman da ya bashi sako na uku shine an kira wato kira ne ga alhazanmu baki ɗaya su gane irin aikace-aikacen da aikin haji ya ƙunsa aikin haji ba rihila ce siyahiyya ba ba wai yawon buɗe ido ba ne sai ka ji wani ya ce maka ai zan tafi saudi ba saudi za ka je ba haji ake cewa zan tafi aikin haji ko zan tafi umara ba zan tafi saudiya ba saudiya zuwa saudiya ba wata daraja a ciki don ka kama hanya ka tafi saudiya ka je riyab ko ka je jidda ba ka da wata daraja ko ka je ta'if ba wata daraja amma tafiyan ibada ita ce tafiyan hajji ko tafiyan umara da haka idan za ka yi tafiya aikin hajji za ka ji kana gaya ma Allah ya Allah zan tafi aikin hajji yau wato anan ne daraja take amma din ka je Saudiya bai sha bamban da wanda ya je America ba duk tafiya ne kawai ya danganci irin tafiyan in tafiya ne na alkhairi ka samu lada in tafiya ne na sharri ka samu zunubi ko da kuma Saudiyan zaka ji so don haka darajan ka shine ka tafi zuwa aikin haji ko kai tafiya zuwa umara to duk cikan alhazai ya kamata mu sani cewa fa aikin haji ibada ce aikin haji da'a ce ga Allah aikin haji miƙa wuya ne ga Allah aikin haji sadaukarwa ne da haƙuri da jajircewa aikin haji amsa ma Allah ne da kuma nuna godiya ga Allah aikin haji natsuwa ne da kwanciyar hankali da bi sannu aikin haji kuma kaskantar da kai ga Allah ne subhanahu wata'ala aikin haji canje-canjen ibada ne yau wannan ibadan zaka yi ta a cikin gari a cikin masallaci yau wannan ibadan zaka yi ta a bayan gari yau wannan ibadan zaka yi kaza zaka yi da riga yau wannan ibadan ba riga zaka yi haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya caccanza yanayin salo-salo na ibada to sai ka sa ma ranka cewa duk yadda shari'a ta tsara haka kai ma zaka yi duk yadda shari'a ta tsara haka kai ma za ka yi akwai wani bawan Allah da muka haɗu da shi na ga cewa suna ta tattake al'amura na aikin haji sun je aikin haji ne kusan so uku a guruf ɗinsu so uku ne aminan juna ne sai na ga galibi abubuwan da aka ce shari'an annabi ne ba sa yi sai na same su nake cewa alhaji wani da wani da wani na ga ba kwayin kaza ba kwayin kaza ba kwayin kaza ba kuma shari'an annabi sallallahu alaihi wasallama amsan da suka bani shine malam wannan fa ba shine na ɗaya ba ba na biyu ba ba na uku ba na hudu ba ba na goma ba ai yanzu duk muna yin nafila ne kawai na ce musu to ko da nafila kuke yi wa attimar hajji wani umarata lillahi tilas ku bi dokan da Allah ya tsara cin al'amarin aikin haji in na dubu za ku yi in kullum sai ka je kai aikin haji ka dawo to a na dubu da ɗayan nan wajibi ka bi tsarin da Allah ya tsara cewa haka ake yin aikin haji ba za ka yi Allah gori din ka zo aikin hajji sau goma sha biyar sha bakwai sha takwas ka ce sau da ka na goma sha taran za ka yi abin da ka ga dama ko ya karɓa ko kada ya karɓa kai ba zai dame ka ba to ka'idan ita ce wala tubtilu a amalakum duk aikin da ka kulla za ka yi na ibada haramun ne kuma ka ruguza aikin da haka idan ka ɗauri ninyan za ka yi ibada sai ka ɓata aikin da gangar to Allah subhanahu wataala kuma zai fushi da bawa kamar wanda ya fara sallah Allahu akbar kawai sai ga kai na ma fasa sallan kawai sai ya tafi abin shi to a wurin Allah ya zama fasiki ya saba ma Allah ya bata ibada na Allah subhanahu wataala so da haka in aiki na dubu zaka yi to wajibi ne ka bi ka'idoji da dokokin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta maka aikin haji wato canje-canje ne waɗanda yake kuma duk suna kusantar da bawa zuwa ga Allah wani yana da himman dawafi wani yana da himman nafilfili wani yana da himman sadaka wani yana da himman karatun alkur'ani wani yana da himman umarni da mai kyau da hani akan mummuna wani yana da himman abubuwa sadaka ga sunan daban-daban to in ka je aikin haji bigire ne da sai wanda ka zaba in baka da himman yin dawafi duk da yake yanzu ma dawafin ai ba zai yiwu ba duk wanda ya je sauke umaran shi ko sauke aikin hajin shi ba shi da daman da zai ƙara shiga cikin wannan sahar saboda cinkoson jama'a sai dai mutumin da ya zo da ihrami shine sai ga waɗansu alhazai sai su koma gida sai su ƙara ɗaura ihrami saboda suna son su yi ɗawafi duk ba buƙatun wannan in kai ɗin ban ce haramun bane amma ba buƙatun wannan tunda ibadun na da yawa can gurin an bar masu umara da hajji to kyale su su zai su ɗawafin kai kuma ka shagaltu da nafilfili da karatun alƙur'ani da zuwa majalisin malamai ka samu waɗansu alkhairan kai kuma saboda alkhairan suna da yawa da haka ya ɗan uwana alhaji ka sani cewa fa aikin hajinka da umaranka ya wajaba ka tsarkake su ga Allah subhanahu wataala ka tsarkake su ga Allah dole ne ka samu cikakken ikhlasi ka nufaci Allah ya zama babban manufanka da duk wani aiki da zaka yi a garin Makka ko a Madina kana neman ne Allah ya kankare maka zunubanka kana neman ne ka tashi daga kaskanci ka koma zuwa ga shari'a kana neman ka ci nasarar duniya da na lahira waɗannan su zama su ne manufofinka duk wata motsi duk wani motsi da zaka yi duk wata ibada da zaka aiwatar kar ya zama akwai wata ibada da kake yi kai kana yin wannan ibadan ne da manufan kawai in ka dawo a baka wani position in ka dawo a naɗa ka kaza ka ɓata ma kanka lokaci ɗan uwa ka nufaci Allah duk motsin da zaka yi ya Allah ka kankare min zunubaina ya Allah ka ɗaukaka darajata a wurinka ya Allah ka tada ni daga bata zuwa ga shari'a ya Allah ka sa in kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka sanya aljanna ta zama ita ce makomana ya Allah ka shirya mani zuri'a na su tabbata akan addini ya zama waɗannan su ne manufofinka ba manufan kawai yanzu ka je kana ta ɗawafi wai haka wa ɗawafi da ake wa bakwai so bakwai wai wai sirri ne wai bakwai so bakwai idan kai ɗawafi na farko to ban sani ba ma suna yin nafilan da ake yi bayan ɗawafi ko ba sa yi ban sani ba wai in aka gama bakwai sai a ƙara bakwai sai a ƙara bakwai sai a ƙara bakwai wai bakwai so bakwai in kai wannan wai bukata na biya malam ka tsaya akan sunna kar kai bid'a kar kai ma Allah garaje abinda Allah ya kaddara zai baka manzon Allah ce mala'ika ya gaya mani a cikin zuciyata cewa duk abin da Allah zai baka na arziki to ba za ka mutu ba sai ka ce iya arzikin da Allah ya ɗiban maka manzo Allah ya ce fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata yadda za ku nemi arzikin Allah subhanahu ta'ala. da haka wani bakwai so bakwai karka azartar da kanka wani bakwai so bakwai ka je kai dawafin ka ta shari'a in ka gama ka zo bayan maqamu Ibrahim kai raka'a biyu in cinkoso ya hana ka je ko ina ka samu a Masjidil Haram kai raka'a biyu daga nan ka je ka sha ruwan Zamzam manzon Allah ce Zamzam lima shuriba lahu duk bukatan da aka sha Zamzam dan shi bukata na biya shikenan ka ɗauki ruwan zamzam ka ce ya Allah zan sha ruwan zamzam amma Allah kai min kaza kai min kaza kai min kaza ka roƙo alkhairan duniya da na lahira ka kunkuɗi ruwan zamzam in dai akwai yaƙini Allah subhanahu wataala kuma zai biya bukata to kaji inda sunna take amma ka azabtar da kanka tun kana dawafi cikin nishadi ka koma kana yi baga baga ka koma kana yi duk ka kosa to inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah baya gajiyawa har sai sai ku in kun gaji Allah baya kosa sai in kukun kosa da ka tsaya kawai ka bi sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama kai dawafin ka ta ibada wani maganan bakwai so bakwai bai taso ba idan ka yi dawafi yanzu an jima kaji kana da karfin yi babu laifi ka koma ka yi in kaji an jima ma kana da karfin yi babu laifi ka koma ka je ka yi amma na ce muku yanzu bai yiwa saboda yanayin cinkoso na jama'a to ala ayyuhal dai ka tsare ikhlasin ka ka sanya wato kankaran zunubai da tashi daga mummunan yanayi zuwa ga kyakkyawan yanayi da kuma cin nasarar duniya da na lahira da shiriyan 'ya'yanka da zuri'anka shine babban manufanka na aiwatar da duk wata ibada da zaka yi ma Allah ka nisanci dan uwa musulmi kar ka nufaci aikin hajinka wani kyalekyale daga cikin kyalekyalen duniya masu gushewa kar ka je aikin haji dan riya kar ka je aikin haji dan aji akwai wanda suna jin kunya ai mun saba tafiya duk shekara da aka yanzu wannan shekara an zo muna jin kunyan a ce bamu je ba kunyan me bawan Allah kunyan me kai da kana faci Allah Allah ya san abin da ya faru kuma ka tsaya kana kunyan bayin Allah akwai wanda akan biya musu ko umara ko haji sai ya kasance su tafi kila an je za a shiga jirgi a samu matsala ba su tafi ba sai mutum ya ce maka yana jin kunyan ya dawo gida kana jin kunyan wa dawo kai harkanka aikin nan dama Allah za ka yi ma to kuma Allah ya san inda ka buya in a Kano ne ya san hotel din da ka buya in Abuja ne ya san hotel din da ka buya dawo gida kawai kai hidimin arzikin ka nemi arzikin Allah dawo gida kawai ba wani maganan kunya ciki kunyan wa za ka ji sai dai kuma in dama can yaban mutane kake so da tafin mutane to shine idan ka kasa zuwa kuma aikin haji ko aikin umara sai ka rika jin kunyan ka nuna ma jama'a saboda dama can mutanen ne kake neman ka burge su don haka ka sani cewa yin hakan wato yana daga cikin munanan manufofi yana daga cikin kuma abin da ke gurɓata aikin bawa ya hana Allah subhanahu wata'ala ya karɓa aikin bawa a cikin alkur'ani mai girma Allah yana cewa wanda ya kasance yana kwaɗayin duniya da ƙyalƙyalanta to Allah ce za mu bashi nuwafi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun za mu bashi ladan aikin shi a duniya ba za mu tauye mishi ba ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar amma fa sani a gidan lahira wuta ne makoman su duk wanda ya kasance manufan shi duniya kadai to ya sani wuta ita ce makomansa wa habita ma sana'u abinda suka aikata a duniya ya baci wa batilin ma kanu ya'malun kai duk abin da suke yi ma Allah ya tarwatsa shi da haka ya ƴan uwana musulmi kada ka nufaci wai ko za a je meeting aikin haji ko aikin umara ba wurin meeting bane ibada ake yi a kusanci Allah ba wurin mitin bane akwai waɗanda sakan cewa aje aje aje Hilton na kusa dakin Allah a yi mitin ko mitin din siyasa ko mitin din sarauta kun bata ma kanku lokaci a banza mutum zai fada cikin fushin Allah ka nufaci Allah kawai ba wurin mitin bane ba wurin alfahari bane ba manufan aikin haji shine a je kasuwanni ba babu laifi wa laysa alaikum jana an tabtago fadlan min rabbikum bayan an gama aikin haji manufan ka ta inganta tsakankaninka da Allah babu laifi kuma kai wani hada hada ne neman arzikin Allah na neman falalan Allah na duniya babu laifi amma kar ta zama ita ce manufarka domin Allah ce wa atimul hajji wal umrata lillahi ku cika umaranku da aikin hajjin ku ga Allah subhanahu wataala ka nufaci bin annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin al'amarin aikin hajjinka duk motsin da zaka yi tabbatar cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ya dan uwa kada ka yadda kai wani aiki kana da tabbacin cewa ba haka manzon Allah yayi ba a cikin al'amarin aikin haji ko aikin umara zaka bata ma kanka gari ne sayyidina abubakar ya ce wallahi ina tsoron a ce annabi ya aiki kaza ni kuma in canza ko tako ɗaya ne daga lokacin nan kuma Allah jarabce ni da zamiya Allah jarabce ni da bata da haka duk abin da aka ce maka shi manzon Allah yayi yi fafutuka kaga kayi shi domin me domin aikin ka ya karba gurin Allah subhanahu wataala domin kana da tabbacin aikin annabi karbabbe ne amma aiki na ko aikin malamin ka ko aikin malamin mu fa baka da tabbas baka da tabbas to kai wanda kake da tabbas cewa karbabbe ne a wurin Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin manzon Allah fa yayi aikin nan a aikace har ya ce khudhu anni manasikakum ya jama'a kowa ya kwaikwayi aikin hajjin shi daga gare ni bai ce kowa ya kwaikwayi aikin hajjin shi daga shugaban mazhaban shi ba ballantana ka ce to mu haka malikiya ta ce a'a mene manzon Allah ya aikata ai mu haka shafi'iya ta ce a'a mene manzon Allah ya aikata din ya ce khudhu anni bai ce khudhu an imani kulli mazhabin hajjakum ba a'a kowa ya kwaikwayi aikin hajjin shi daga gare ni manzon Allah ya yanke maka hanzari hakanan kuma Jabir bin Abdullah al-Ansari da yake ba da labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ya zauna shekara tara bai aikin hajji ba sai a shekara ta goma sannan Allah subhanahu wataala ya umarce shi da hajji manzon Allah ya kelanta ma mutane ce a gaya ma al'umman duniya kaf cewa manzon Allah alhaji ne wannan shekara ya ce faƙadimal madina ta basharun kafirun mutane masu ɗimbin yawa suka zo garin madina kullun yaltamisu an yi a tamma bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama duk cikan mutanen nan kowa yana fafutuka yana lalubar yadda zai yi aiki irin aikin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya amala misli amalihi aiki tamkar aikin annabi to sabai kenan fa yan gata kowa yana fafutuka ne ina zai aiki irin na annabi amma kana shekara dubu da ɗari hudu a bayan annabi amma ana gaya maka wai malam wane bai yadda ba wai malam wane ya sauki malam wane ya kaza wallahi Allah bai aiko mu ɗaya da kun malamai ba manzon Allah Allah ya aiko mu bi shi kadai ne abin koyin mu kuma shi za a yi mana tambaya a cikin kabari da haka shine abin koyin mu sannan ya ƴan uwana musulmi kowane musulmi ya sani cewa fa in zai aikin haji yi aikin haji daga dukiya ta halal kar ka je ka samu kamiyamiya ka samu sata ko cin hanci da rashawa ko dukiyar riba ko kuma duk wata dukiya da baka da haƙi a cikinta ka ɗibe ta ka ce za ka je kai aikin hajji ko aikin umara ka sani cewa wato ainihin ƙazanta baya tsarkake ƙazanta babu yadda za ka je ka samu tsarki a irin wannan aikin hajjin naka sannan ya ɗan uwana musulmi ka mai da hankali ka koyi hukunce-hukuncen al'amarin aikin hajji da umara domin ka zama akan basira akan duk aikin da za ka yi ka sani fa cewa lallai fa ilimi haske ne jahilci dufai ne ka sani cewa babu yadda za a yi ka samu tsoron Allah in dai ba kana da ilimi akan shari'an Allah ba sannan cikin abin da ya kamata ka mai da hankali akai ya za ka yi ka manne ma mutanen kirki duk yadda ka ga mutanen kirki masana Allah to ka dan faru da su karka yadda ka je ka samu tarkacen mutane kowane irin kare da doki ka bi wanda za a zauna a yi ta gaddama a daki ko kuma a ce za a shiga kasuwa a bata lokaci a banza har wani ya kwanta ranar juma'a ya je maka amma kuma juma'a ta wuce shi a masjidil haram wani lalacewa ta wuce wannan ya je har karfe kusan biyu wai yana kasuwa ranar alhamis ya zo an yi sallan asubahi a daddafe ya je ya kwanta bai tashi ba sai karfe sha biyu da rabi a lokacin nan ana sallan ana sallama kenan daga sallan juma'a ai babu lalace wanda ta wuce wannan samu mutanen kirki bayan Allah na kwarai wanda zaka manne musu kana kallon irin yadda suke kusantan Allah kai ma kana kwaikwayo kana kuma ainihin wato suna taimaka maka akan duk abin da yake tsoron Allah da kuma abin da yake da'a ga Allah sannan ya ƴan uwana musulmi mu fasani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa umara zuwa wata umaran suna kankara zunuban da ke tsakankaninsu idan Allah ya baka dama ka je umara bana to baɗi ma ka je inda Allah ya hore maka me yasa saboda annabi ya ce kafaratu lima bainahuma suna kankara zunuban da ke tsakankanin su sai annabi ya ce wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna aikin hajin ko da ya kubuta daga zunubai ya kubuta daga bid'o'i ya kubuta daga dukkan abin da shari'a ta hana to ba shi da wani sakamakon da Allah zai baka sai gidan aljanna Allah ka sa mana da rabo al-imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tabi'u bainal hajji wal umra ku ci gaba da bibiya tsakankanin aikin haji da umara bayan wannan aikin hajin ka je wani hajjin bayan wani hajjin ka koma bayan nan ka je umara bayan nan ka koma in dai Allah ya baka dama har wani hadisi ma Allah yana ma bayi gori cewa haba bawana na baka dama amma ka shekara biyar kai ko baka zo kai ziyarci daki na ka ka ka nemi duk ganawa da ni ba gori Allah ke mabawa cewa ya baka dama amma ka shekara biyar baka cire dukiyanka ka tafi ɗakin Allah domin ka je ka ziyarci ɗakin Allah ba hadisi ne kuma ingantacci to shine wannan hadisi yake cewa ku bibiyi al'amarin haji da umara ku sani cewa haji da umara suna kankara zunubi hakanan kuma suna yaye talauci da haka ina ƴan wana talakawa to a himmatu ai adashi aje maka zaka dawo da arziki wallahi wata baiwar Allah ce bashi ya addabe ta sai aka ba ta shawara kin gada zaki je ɗakin Allah ki addu'a zaki samu sauki sai ta ƙara cin wani bashin sai ta biya kuɗin amma ban ce aje a ci bashi ba kila yakinin ta ya kai sai ta ci bashi sai ta tafi umara da ta je umaran ta je ta dawafi ta addu'a ta addu'a akan hanyar ta na dawowa gida sai fatahi daga Allah shine da aka bata wani dami ta zo ɗaki tana kuka ta ce ma 'yan ɗaki ku tashi mu je a yi mishi godiya suka cewa ta ce Allah maɗaukakin sarki ku dubi irin garabasan da ya turo mu ta ce ita Allah ba za ta zauna ba sai ta koma masjidil haram ta yi dawafi ta yi kuka ta yi godiya ga Allah in kana da yaƙini kai ma ka ci bashin kaji Allah ya sa muna da rabo a wani hadisi wanda al-Imam an-Nasa'i ya rawaito kuma Sheikh albani ya inganta manzon Allah ce jihadin yara jihadin manya da tawaki shekaru da yawa da kuma tsofa da ƙananan yara da masu rauni da ya mace jihadinsu ya ce shi ne alhaji wal umara shi ne suka zuwa aikin haji suna zuwa umara dama na na ummu salama ta tambayi manzo Allah mu ma gashi Allah wajabta ma maza zuwa yaki mu ma a wajabta mana annabi ya ce ku rika zuwa aikin haji ko umara nan ne jihadin ku yake to wannan hadisin ya karfafa wancan hadisi na karshe manzon Allah ce duk wanda ya aikin haji bai yi batsa ba bai yi fasikanci ba to zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ba shi da wani zunubi a tare da shi Allah maɗaukakin sarki ya datar da alhazanmu Allah ya musu muwafaka Allah kuma ka sa muna da rabo a cikin aikin hajji da umara shekara ɗaya shekara biyu daga nan har muddin rayuwa kuma duk abin da zamu yi na ibada Allah ka azuta mu da ikhlasi Allah ka azuta mu da bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka karba daga gare mu Allah ka ɗaukaka darajojin mu ka kankara zanuban mu Allah ka shiryatar da zuri'an mu ka datar da mu duniya da lahira a ƙarshe ina kira zuwa ga a taimaka ma majalisan agaji a irin kokarin da na su tafi kamp na alhazai suna taimaka ma alhazai sai a zafi mutum biyar shida goma ashirin a cikinsu a ce ka je ka bar gidanka sati biyu kuma ba wani albashi ba komai to da haka jama'a musulmi waɗannan sun cancanci mu taimaka musu da za su je su taimaki alhazai bayan Allah wato kuma bakin Allah to lalle lalle idan aka taimaka ma waɗanda za su yi musu hidima to kamar mutum ne zai je jihadi kai kuma sai ka ɗauki nauyinsa da haka mu taimaka musu mu ba da sadaka mu ba da gudunmuwa waɗanda za a ba 'yan agaji domin su je su yi wannan aiki da fatan Allah ya karɓa da gare mu kuma ina nan muna jawo hankali akan cewa duk mutanen mu ƴan uwanmu musulmi mai kyakkyawan niyya akan faton layya da zai zo nan da kusan sati uku mu sadaukar ga shi ga ƙungiyar izaratul bid'a wa qamatus sunna wacce da shi ake aikacin addini Allah kada ya san iyakansu jami'a dai yanzu kaɗan ya rage a cikin al'amarin jami'a kuma duk da wannan dukiyar na faton layyan nan da kuma rasidai da za a ko da su nan da 'yan kwanaki da kuma harkan gishiri domin a tsara waɗannan fatun don an ce idan fata ta lalace fatan dubu uku sai ta koma naira ɗari biyu da hamsin to kaga ai an yi ba a yi ba kenan to shi yasa mu bada gudunmuwa mu yi wannan kyakkyawan ninyan za mu bada wannan gudunmuwan domin addinin musulunci ya ci gaba mu kuma za mu ga ladan mu a wurin Allah subhanahu wataala a duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين